بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر قدوتهم محرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna da ba ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wannan sura mai albarka daidai a fassara ta daidai da kuma bayan ikon aiki da abin da zamu idan ba mun samu muna sura ta isra'i mun yi kuma darasi uku za mu tashi darasi na hudu aya ta aya ta ashirin da uku za mu tafi wanda aya ta ashirin da uku lokaci ya cin mana na da abuwan talatin da hudu za mu tafi ko talatin da biyu wala ta karabu jira haka ne za mu tafi aya ta talatin da biyu muna da ƙoƙon gidi ya taimake mu ya aga zamana wajen biya wa dubi da fassara wa dubi da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu je sai Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah madaukakin sarki bayan wasiyoyi da ya fara mana tun daga la ta ja'al ma Allah ilahan akhar sannan aka shiga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kamar da Imam al-Qurtubi da wasu malaman tafsiri suke faɗa cewa wasiyoyi ne guda 26 Allah madaukakin sarki yayi ga musulmin duniya guda goma sha biyu hannun ne sauran kuma duk umarni ne da ake so ka aiwatar da wasu al'amura masu girma da wankayi wanda mutum ya yi sai zai ji nasara a rayuwarsa to sai fara budewa da fada wato ka haɗa kowa da Allah madaukakin sarki domin girba ita ce mafi girman laifi a gurin ubangiji madaukakin sarki to bayan an faɗa abubuwa da dama sun kai kusan guda tara sai kuma Allah ya ce wala ta kara gudina ba kada ku yi zina kada ku kusanci zina akwai hikima ga wanda yake karanta alkurani da tadabburi zai ga Allah ba ce waye kada ku yi zina ba kada ku kamar da aka ce ba la tukun da ba uke kaga an ga ma mutum dan dan da daga ne ina ga babban kuma idan dan da muka bayar wani zai yi ruwa ya fito ai kaga iya iya wato ga mutum magana haka amma dukan ya halatta ke ya ga ya mafi kankan da aka yi ba ballan da babban to ita ma zina Allah ba cewa ya kada ya to ya karka kusance ta ba to kaga wanda ya wa ta addanci na da ya wuce gona da ni domin an ce kada ya kusance ta kuma ya kusanta sannan kusantar zina tun da ba tura su kai mana illa da suka ji an Allah ya kan mu kusance da idan ta kawo hanyoyi da za mu kusance da misali wanda wasu matsaloli da suka shige ba inda za mu je Allah ya kawo waɗansu na gaba tun daga jami'an makarantu na secondary school ko primary tun daga nan bazu da ya yi illa ba kawai dai za a karka hada mata da maza da yayin da ba ta shekara tara musamman da yanzu to tana da abubuwa daban-daban da ya bambam wato da yaro da shekara goma sha uku to sai wannan lokacin an fara babu tsaje da maza a wasu makarantun za su ga fitin namiji ta mutu ga shi tun na wuce babu to ka tun daga na fara kusantar juna da akwai malam da yake ga mu private school ya koyar yake mu zuwa makarantar su yake mu abu ne da yake ruwan dare wai da abu kan bare ya ala da rika oje majalan da yake wallahi kan sa da tin su yake duk ba wala ko malami ne ga zuwa abun da ne ba a kudu ba ba a bayan da ko a nan bura a a Kano a unguwar da tana nan nan kusa da ni a irin wannan guraren to saboda haka kaga wala ta kara gojira Allah ya ce kauku ku kance ta sai mutum ya halatta yace ba goyewa ne wani saboda haka a zauna kawai ga wata gane miji shi wannan namijin ba kanin mala'ika jibril ba ne ita kuma wannan bazan ba kanwar na da wajen ba ce idan ma mala'ika jibril yana da kani wai ake su zauna guri ɗaya kuma ba abin da zai faru abubuwan da malamai suke faɗa dangane da zina karatun mutum ba baya hana shi yin zina sai kawai zamdakatar na Allah sau da yawa za ka ga wani da karatun da komai amma lokacin da zai balle ya wani tafiyar ya manta ko kuma ke dan ya saba da jayyarsa sai daga baya ya tuno to ni da Allah yake saboda ba karatu wani yake aiki kar ka je kuka da ita kawai kamar wuta ce kana so ma hada da ajana ba wata dabara da za a ce wai ga wuta ga ajana ai ba ku yanzu zamu dabara mu hana su kama tuno Rida Allah yake karkaje kusa da zina kaga hanya da farko kenan wanda da yawa wani ba ka jin malin ji wallahi tun daga nan kuma ka buɗe kofa dan abu da biyu ya ka gangaro guru gurara uwan da ya jago wayewa ta zamani social media harkar social media da yawa wato wasu sun fada harkoki akwai irin binciken da nake ina yi gaji biyu ko uku da na faɗa a nan a irin wannan abubuwan da na gano har ana yin group na mutu a jini zai ce mata zalla ulatuwa wai wanda ya ji ne na mutu kawai to duk wanda ya zo shi ne a jini duk wanda ya shigo sai shi go yi zuwa sunna idan kika yi goyi sai ji sai a baki dama idan na mutu ya shigo sai ya rubo da kanka shi kadai ne na mutu shi ya halatta ya zauna a ciki abin da yake yi goyi da yawan su zaurawa ne sai ya rika maganganu na bada da rashin mutunci yana sako musu pornography wallahi ababan da suke faruwa kenan ko wanda ka zo gawa a yau wai shine mijinta saboda haka za su kai hira gaba da karajin mutum sauran suna ji suna bayani a social media to saboda haka kaga haka abu da ya shafi social media kenan banda wanda group din da za a je mata ne jalla mallan da jalla idan namiji da ke ba a kora kawai amma abin da ake koyarwa ake sakowa na jiragirai shine ran lafiyar janna yadda ake faɗa da tsakanin mace da mace akwai wanda ya je a wani gurin da yake yi dan Allah ya yi shi na miji ne amma abin da yake so a rayuwar shi shi yana so ya ga mata suna da lafiya hatta ba shi yana ba dan Allah ya yi shi na miji ne ya yi amma abin da yake so kawai sai ya kyale saboda yana so ya ga mata suna da lafiya to wallahi irin matsalolin da suka zuke din mana gida ku duba ku ga Allah ba ba zai yi sai gida ba abubuwan da ake kafa ada idan mutum ya je kudu zai ga abu ne da ya zama ruwan gari to yanzu abu ya shigo kasashen da ke Usman Tamboji ya zo ya haji ya kawo suka yadda da musulunci a wannan guraren ya zo gurin ya ma mai zo har idan da za a zo a gaba hala ce kowa ya zo ya rantsuwa a ce kowa ya rantsa a bakin ko ba ta wuce yace ya rantsa da girman Allah wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa bi taba gaba ba billahi la ilaha ba rabbi sallallahu ba inda ya abu to Allah kowa ya zo ya irin wannan ka san rantsuwa ne mutum musulmi ne to tana kamba ba ko ta dalibin mu da take da matsala a gobe mutum da yaro su irin motar guje a kan sun gaba hira ta tashi za ta yi wutiri tace tana dawowa kawai wata minti goma ta zo sai man magana ya mu tun daga nan sai gobe sai mun magana take cewa malam tun daga nan ne duniyar nan da yake daga ba ɗaya na ajiye ta gaba ɗaya tace na ajiye ta to sai ran zuwa cikin da uwar uwar mijin sai ta ɗauko rigima take cewa ai tana mun mijin kuɗi tana mun ta korabin miliyan aka je rabon gado a gobe sarki wanda ka ba ya masa rantsuwa sai ji sai ji me ke da ta kace babu ji da ina rubuci kace babu sai ji kace kallon wa Allah sai ji yaya kin yadda kace tunda ba yake da bidda ba da kuma na yadda ba amma ta san ba ya ga kace wallahi duk abin da zai yi ya ga kuma idan abu zai yana mutum ne mai rubutu na san shi dan ɗaliban mu je kafin ta aure shi da zama turo shi ne wa interview na san shi to so da ko je sai ake wannan alƙalin da rasuwa wani yana zuwa mataki ne abokin abokin ne shi ne alƙalin yana zuwa shi kuma da ya kalli wannan shi din yana kallo sai ya ji shi da wannan ba sai an sai da ba da alai yau ya gaske sai ce da sai ana zuwa kan shi din sai ce to ajiya ya kace ai kana mu biyu to ni gaskiya abin da zaki a guri na ki kai da ko kiran an yi zama shi duk da ruwa ya ji ruwa saboda shi da za ku ji a tsarin musulunci a duba gaba da idan aka zo sai a ce bayan la'asar a zuwa ran saboda lokaci ne da Allah yake girma ba kawai ka zo ka rubi in ya ranka ku kali mun biya da ku a suratul maida saboda haka bayan la'asar za a zo mutum ya ce wallahi billahi billahi la ilaha illa illa huwa qada'u ko tun musulunci ka kuma faɗa sai a ji to an yarda shikenan to da haka wannan abin da kai ji mutum ya girma matashi ya ji kada jirin da biyar talatin bai taba zuwa ba abu ne fa da zai wa Allah tawakkuli ya ubangiji ina taurar da ni da kai ya taba taba zabawa ba ta hanyar zina Allah ka biya mun bukata kaza zai amma wani gani yake wai wayewa waje har wani yaro ake ga wai yana tabbaci yana cewa yayi da ka kai dani yaro ne tunda dun mun girme yana faɗan wannan cewa wallahi yayi zina ta kai ɗari kuma wai abokan da yake biya wai ɗari kaga wannan yana cewa da babu yake janyo a cikin babu bane mutum yayi sabo ya je rika gaya mutane amma wannan ya sabo wai koyi to ko shakka babu ana tsammanin zai tuba kuma yana da laifi amma wanda bai da laifi bane domin wato wannan ya fi illa domin yana halatta wannan sabo wannan ya cewa ya kada abu da jiya to kaga ana kusantar da daga hanyar zama kusa da mu ko ka aika da ka aika ne da mutum kai da ita shi ma an ya ce da ka aika ko da ne gurin da ba kowa da kai sai ita amma yanzu dan ka ga da wata gurin da kowa yana wucewa wannan ba matsala ba amma ka aika da kai sai ita wanda ba kowa ba wanda ya sani to wannan shi ma hanya ce ta zina to ba annaba ne da to talabi cewa ila yaqulu wanda rajulun bi mar'ati illa wa ma'aha bi mahram kada dai yake ke ban ce da wata mace ba sai sai a tare da su akwai mahram kare ji wannan illa ji da kaba da lalle wato alura da ita balla jana zai ciwo zina saboda kada a zai ciwo zina shine wala ta karabu zina kada ku danjinta innahu qala fahijatan domin zina a larabci zina namiji ne amma a wuka ba shi a larabci innahu kana da wata je ya ce innaha kana fahijatan wa sa'a sabila saboda haka wato zina namiji ne a larabci innahu kana fahijatan hakika ita zina albasha dama malamin kace abubuwa uku Allah ya ce ya kira da zina albasha luwadi ita ba Allah ya kira ta da dunan Qur'ani ko da dunan bayin kada yanzu ko zai yi wa albaita haka annabi duk ya ga mutane to sannan kuma auren mutum ya auri iyayensa ya yi ko ya auri mahaifiyarsa ko ne man alaikum umma wala sai ki huma da ka haba uku abin da iyayen suka aura kai mutum ya auri matar mahaifinsa min al-lisai illa ma qad salat innahu qala ma yajal wa maqatan in san sai da Allah ya jira wuce ba makatan abin kyama dan abin kyama ne wanda ka aure mahaifiyarka wanda mahaifinka ya aure ai mahaifiyarka to abin kyama ne ka aure mahaifiyarka wata a gabira kuma ita babu mummunar hanya to ita ma nan sai Allah yake wata a gabira ita ma jira mummunar hanya haka nan martabe shi madashin da waje bai bai aure bai rika martabe shi system system ne shi ma zai biya wa bukatar kansa ta hannu ko abu da ya gaba da wannan shi ma ya fada layi wannan da ke albarka saboda haka shi ma haramun zo da yawa da imamu jokani yana da littafi hukumar istimna fil islam yana da wannan littafi amma wani sauki ta dukkan a ka tofe koma innahu kana ma yajakan wata a sabila ai dan bana aziman zunubi ne babba hadisi ya tabbata daga Abu Umama al-Bahili Allah bana kujin sarki ya tsara masa yadda yake cewa wani mataki ya je gurin Annabi alaihi salatu wasalam sai ce ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah in kalli bijira kabalin jini ne bijira bijira da bijira ba nan da nan sabai suka yi mata a taimaka sai annabi ya ce ku da kowa ya ku kyale mu dai ce mazo kuta da ni kawai da ya mazo kuta da annabi ne da ya sallam da annabi ya ce ku zauna a nan dan da ya zo ba a yi da da annabi ya ce zauna sai ya zauna sai ya ce atu ibu li ummi kana so a yi gina da mahaifiyar ka tambaye ta yi wa gina wato abin da akaliya za a baki yanzu sai ce la wallah yace wallahi ba da su ja'alani Allahu fidaka Allah ya sa in zama wato fantarka raina ya zama fanta gare ka ya ma'aikin Allah to dai da yadda ba ka zuwa da mahaifiyar ka kowa ma ba ya zuwa da babarsa haka annabi ya gaya mata sai kuma tambaye ta fa tuhibbu limnati to shi kenan kana zuwa izini da yarka sai ce la wallahi ya rasulullah na rantsa da girman Allah ba na so in zama wato banza da ne kira ma'aikin Allah to da annabi ya ce kuma mutane ba za su a yi da su ba mu ko mutum malalaci ne ba ya zuwa lalata ba ya to saboda haka biyu kenan to sai ce kana zuwa yi da yan uwarka ya kare cewa baya so Allah ya sa zama banza ga bayan da ka sai ce kowa ma baya zuwa da yan uwarsa yace to kana zuwa yi da yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka yar mahaifi ce ko kanwar mahaifi shine amma wato kana so a yi ita yace baya ji yace to kowa ma ba baya so a yi da yar mahaifiyarka ko kanwar yar mahaifinka ko kanwar mahaifinka sai yace to kana so a yi da gwaggwanka kanwar mahaifiyarka ko ya sai yace baya so annabi ali da so kana yace wala za su yi gona hude fala ce mutane ma ba ka so a yi da gwaggwan sai annabi ya dora hannunsa akan kirjinsa wata ruwaya akan kamadarsa sai ce Allahumma ghfir dhanba wannan ba Allah Allah ka yaye masa zunubinsa Allah ka gafarta masa zunubinsa wata hirin salba Allah ka wanke zuciyar nan nasa domin tsaka ce annabi ya ce Allah ka wanke ta wa amsil farja farjin sa kuma Allah ka tsare haka annabi ya gaya Allah ka tsare wannan farjin sa kada ya fada zina kare yake bare da kun ba da zalikal bada yadda take ila jini tun daga wannan ranar sai ya zauto shirin kallon mata ma bai saboda wannan addu'a da Annabi ya mata shi ta go za iya yi ada na ka yi ya mata har wata addu'a ake yi na tsare bai addu'a tsare bai ba dai dai bane ba dai shi bane mai yi ya zo ya addu'a kam ya ce har wannan baiwa Allah Allah ya kai amma ba wata addu'a da aka ware cikin kilani in ka ga ba ka iya aro wannan da Annabi Ali da Abdul Salam ya faɗa Allahumma billahi ko kuma Allahumma fil farja za ka yi ko ka yi sako aya da cikin jira da bare wannan mun zo nan gaba kai ta wasu da ita ko kuma kai addu'a kawai Allah wannan shi sarki ya kare ba ita gaba daya to saboda Allah wannan shi ne wato abubuwan da magabata suke jan hankalin mutane su gina adilla akaliya kuma mafi yawanci in baka yi wasa ba neman neman mata ne da kai to abin jaraba da Allah zai barewa sai ba ka da mu'annas salih wallahi zai ta baka yaya mata kuma in jarabe ke sa su zama kawawa to anan lokacin za ga ya fi kowa addu'a kuma domin ya gaskiya da ya duka shi ba ya zuwa ya maka yadda yawa wasu yanzu shi baya zuwa maka duk da cewa idan ka tuba ga wadanda zuwa Allah zai iya karba eh da abin da kai Allah ba a zuwa ka karin bawa da Allah amma baka sani kai ta kalan san kai ba abin da ba ka so to kar kai wani tunda ba ka zuwa lalata ma ya to kar ka lalata da wani ba ka zuwa lalata ma ka kar ka lalata dan wani dole ji abin da ya kamata mu lura da shi ko kuma ke yi shine wala ta ka gudura innahu qala bahidan ida wa tuzira albajati wa qa'a dalila kuma mummuna hanya ce kuma mummunan tafarki Allah ya kare mu ya kare Allah ya gyara al'ummar mu gaba daya ya Allah ya ce
ولا تقولوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل إنه كان
Allah ya ce wala kada ku yi nafsan da ke haram Allah illa bil haqq kada ku kace ku kace ran da Allah ya haramta kada ku kace ku kace ran da Allah ya haramta illa bil haqqi in ba ta hanyar cancanta ba to ya ne al haqqu din cancanta ina hadisin bukhari da muslim ya tabbatar da me ake nufi da wannan annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa la yaqulu damu mu'min muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda salati baya halatta a zubar da jinin mutum musulmi baya halatta illa bi ihda salati wanda yake da Allah babu wato an bauta da danta da Allah kuma yake da Allah da Muhammad banzan Allah ne sai da ɗaya uku annabtu bin nafsi shine wanda yake da kai shine na farko amma wanda yake da kai zuwa yake da kai hukuma hukuma ce za ta kaje ba ba ba kowa a hannun da ba shi da wani za a zo a kalli wani ko a kasuwar kaza ko a guri kaza a wanda ake kira bulastai sai a kalli wani a ce wai wata da ji annabi alaihi salatu wasalam al'umma gari da kaje jo baya ba hakkin al'umma bane hakkin hukuma ne akan wannan da yawa gon da an rika kaje su ba tare da hakkin su ba Allah idan aka bada kofa a bude to shi kenan wani da ya zo kuna samun sabani da zai ji annabi kaza domin abin ya koma hannun jama'a shi ke nan zai gane kashe da mutane an taɓa ba da wani labari a BBC na taɓa ji da kuɗi na ana faɗa wani ya ɗauki wani ɗan sanda ya ɗauki kuɗi yana zuwa da ya ɗauki kuɗin kawai da yake jama'a su ɗauki shi a nan ya zala kuɗin a taɓa ba ya hana shi wallahi nan da na ga kaddama masa to kaga abin da yasa aka ce ba a zo a bar doka a hannu domin jijjiga ko da yake tsarin musulunci za ku ga akwai tsari an kawo annabi sallallahu alaihi domin kada kita yi yawa za ga sai guraren da ake da daukan wato hukuma take mun tsari da wanda yake da dade sai a ce kar ba ya haji ba aka wani ma da wanda yake a Saudiya sai a ce kar ba a kawo mutum ba domin kada ce ba a kace ka yace wallahi sai a ce kar ba a kawo saboda ana daukan doka hukuma tana yi amma idan al'umma sai mutane da za su rika yin individual ba la ba ya lalace shi sa wata rana ya wani sautayi sun samu sabani da wani aljera da azuma ku ci ko da zai ba kawai sai bai sai mu ba kowa ne sai sauri ya ce ne shi sai tura su cikin goron gidan sai kullu sai dai ga wani kun san hakkin rai mutum baya ga samun kwanciyar hankali nan da zai je ga wani abu zai je haji ka da aure ba yake bautar da Allah yace ai wani za ka samu ne ruwa mataki wanda yake kwatan kwatan da limi ne a duka in ya ruwa ka da shi ma kaje kawai kai shi amma duk wanda ka da wanda ka sai ya yace yake gauri ka je ka ga ya hudu ka ce ai ga wani ka ga wani saboda haka idan kai wannan zaku kaga ya fara dora shi alaihi ne sai haka yana yi da yazo kuma ya rufe yadda bi sai koma gurin wanda ya waji gurgo shawara yana zuwa da yawa wani ya yi kaji yayi wannan abu sai sun mutu sai ki kuma je ta ga ni sai ta a ba wannan ba haka ba sai ki je ga yawo ya wannan kaji wayannan su suka yi kisan kai wannan ke ba da kisan kai yunkurin kisan kai wanda ne yunkuri ya raba sannan suka yi rakai sai ku yana zuwa da yawa musu wayannan da suka ga cewa ai ba musu ajiri ba da take da wanda Allah ya yi da wasu za su mai je gawo su je su gudu suka dauki wannan da biyu yana zuwa sai ya kira wani yake to yanzu ana idan sai yake mu je su taimaka ba suna zuwa yake aka kira mu mu gani yana jigowa yana ido wani da jike ga dan sai wanda wato aka fara yau kisan na farko dan sani shi ne malamin da ya rubuta yake cewa an zaka gina rabin bugu da shi wani gaje sannan kuma illa ta farko shi ne ba a daukar doka musamman ta kisa a hannu domin abin da yake yaduwa to shi da Allah wannan sai sarki yace annabi jinnah wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa jinnah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu bil qatl kisasi zai to shi da Allah wannan sai sarki yace nan annabi yace na farko kenan na biyu wato azali muhsin wanda yake zina amma wanda yake katangaji ya taba aure bazawari da yake zina bazawari ko da yanzu bai da mata amma ya taba aure aure inda kake wanda ya taɓa saduwa da matar yanzu gauro ne to na shi ma za a kai wa tariku dini al-mubariku lil jama'a da wanda ya rida to shi ma jama'a za ta nemo shi ta dauka haƙƙi a kan wato hukunci a kan saboda haka kun ga wannan an kawo shi ne domin wato rawukan mutane su biya duk kasar da ake wannan Jura yanzu wannan kashe-kashen da ake a Saudiya babu babu irin su domin akwai doka ana kawo dan fashi da hukuncin kisa aka zo su mai da wani malami za a gayyato abu a kace kin zo bayani kaba a kace ne ne bije sai ya zo karanto aya ina jin zalika kaza kaza ne jira aya sai ya ji ya yi wannan ina mun kutiba alaikum kitabu bil qatl in ya gaba shi kare Allah ba yi ko ba yi wasu zara da ne bije ne su dinne maka kai sai ayi auki shikenan amma ka gurin da babu doka haka duk yadda ake da jami'an tsaro za ka je ta kanki yayi wa don babu doka doka ba yi da musulunci ba wai da wato am turawa ne ba to shine wato wannan shi da annabi yake la jawabi duniya a hawan inda lahi min qatil muslim duniya gaba ɗaya ka kauce gaba ɗaya ka guce shi ya fi sauki a gurin Allah biyar a kai mutum musulmi guda ɗaya kisan mutum musulmi ya bi wato kare wa duniya ya fi sauki a gurin Allah biyar a kai musulmi daya aka dai na wuri kallon sahaba yake duk kimar sa gurin Allah rabu mu sai ya bi kita ga wanda musulunci ne yake wasu suna tare ba wanda ba musulmi ba ma ka je ka kunna musu ta ko ka sa musu ba ba musulunci ba ba imamu ne arabi babban malami ne wa bibiya ne dan waye kadiri ne na gaske wata rana ya kira wani a irin mata zuwa ta da gobe nan na ji an tare gobe da yake da shi yake yanzu dan Allah ya tambaye ka idan na baka gobe nace ka tafi gidan rawa ana zai ji ana rawa nace ka je ka tara ka ba yace kwarai kuwa yace idan ka samu ne zai faru yace duk mutuwa zan yace idan sun mutu ina za su yace huta yace a je gidan ka da gidan yace idan baka samu su ba suka mutu ina za su je tunda sun mutu suna wannan abu yake wuce yake to a ce sai ba ku ji sai ba ku ana kale tunda in sun mutu ba wuta za su kada kale yake gawa ta ga wucewa da ita wato sai ku da wanda ba ku ji ba Allah ba ne da zo ta ne ka zuba da hawa amma saboda ne Allah yake ina ba wannan ba Allah ya ku da kafin ya mutu yake amma kai mun na kake wasu su mutu a Allah yake ballantara mu ji ne zuwa kai wannan kalmomin da gaya wa masu tsada kuma haka ne za ka kalla kaga sai maza wa abin da kadi ne dan kenan domin akwai magajin da in ka sai ne dan baya zuwa gurin ka wanda ke da yake yi ne wanda yake zuwa gurin Allah ko ko dan to shi zai biye da Allah amma wanda ya arin wato kirka yana yin ba ruwa a cikin nan wallahi zai zo gurin ka kai da za ka zo kai aikin Allah kai zai mata shi za a gwagura ran da ake aikin Allah shi dan zafi zuwa ya ta kawo abubuwa na son zuciya da kaza ai dan so sai kowa ya yi zuciya domin anan yake ba ruwan sa da gidan jiya ba ruwan sa da gurin wato zamfara da shi ya wuka ba domin su da kadiri ba wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye sai Allah ya ce wa ku kila mazluma duk wanda aka yi shi alhali zalunta ta Allah shine mazluma faqad ja'alna li waliyhi sultana hakika mun sanyawa wato waliyansa sultanan mun sanya musu iko suna da iko yote shi ya ji ko kuma ce ya ji ya ji ya shine kudi wali ne sultanan to anan da ke da tambaya wai wanda jara'a ji ta bawa wato number one decision na da dama ga yan ce ya yaje wani yan kisa kai ko ba ai sai a ce ni dai za ka ga zuwa wata jara'a ba dai ta musulunci ba a musulunci ne gwamna baya yaje wanda yake zance sai su wanda suke waliyi abun baya yi abu tilin sai ne yake ba da wajen jiya zai jiya jiya amma abu tilin ba wanda zai zo yaje bayan ga wata aiki shine wannan kujina mazluma su wanda aka yi da alhali zalunta da aka yi bakar da an nani waliyi shi sultani Allah ya ji mun sanya wa waliyansa sultanin iko suke da iko duk talauci kuma su za a ba wa dama ko dai suke su yaji a biya su biya ko kuma su bari abin da suke so a yi cewa annabtu ki dautu rayi shine da Allah yi walihi sultana wala yusrik fil qatl yasa anan kafin mu wuce ko dai ke kaja ayi ji to da abu wala yusrik fil qatl kada ku yi wuce gona da yi wajen kisan kai kada ku wuce gona da yi wajen kisan kai shine ba yin kawo ba da yau mataki na farko shine wuce gona da yi shine a kaje mutum biyu da daya abin da yake nufi a nan ba wai ta haka kai su je su yi kisan kai ba a saboda dan gidan sarauta ne wani dan jalagawa ya kashe shi a cikin an kawo mutum biyu a gida wannan al-israfu ne da kashi al-israfu ne da kashi ko kuma ai na mutum ne wallahi sai an kawo ma jaji bai zakar ne da wani lokaci والذي يقول رجل رجل هو رجل وامرأة فإنه يكون رجلين ورجل وامرأة ثاني ومن الكتاب القياس على باب ran ake kallo kawai in jariri ne shi ran ga Allah in babba ne ma ran ga Allah to shi ne al'ibra a kamo mutum biyu ba ina nufin sai na wani ya ce mutane bakwai ya kamo shi kika kai shi da aka ji wani ba Allah ya zo a cikin al'aduran da yake ya azura mu'mini ya mutum da yake bakwai sai ce wallahi law jamala alayhi adu sana'a la katabtu jami'a yace da mutanen sana'a gaba ɗaya za su haɗu ta haɗa baki su kaje mutum da dukan ce muka je ba irin wannan muke nufi ba a wannan mutum ne shi kadai ya gina a haɗo da wani ana koro saboda wannan da gida ya fito wato gidan da yake gida ne da daraja ko gidan manyan mutane ko kaza ko kaza wannan shi yake musulmi al-israf na biyu shine wani yayi kisan kai a kace shi a samu wani kuma na yi a kace shi a kawo mu wani wanda ba mu bai ji ba bai wa bai san hawo ne ko kawo shine al-israf na biyu balai su ne kace ne ku da wani su kawo shine a zo kisan kan a cikin da gobara kai a rike ba a yi gobar dan ya tsaya goba da na biyu za ta yake gabar ta dama ji ba yi a gema musula har ya mutu a haka wannan shi ma ne salafu ne ke kadi idan Allah ya cike da ayi ne lahu kana mansura duk wanda yake wani al'amari aka gane shi to Allah zai ke mace in ma kun tsaya kai daga ji kun zalunci to Allah zai ke mace wannan ayar Abdullahi da Abbas ya kalla lokacin da aka zo aka yi sai da Usman kwana 40 ko tawari an hada shi fita sallar farilla kan tawaye ban ba ka aji ko daya duk girman malami da yake muku da dadi aka yi sai da Usman wallahi wallahi kar yayi ba da aji ko daya saboda an ganin tawaye ne a bugatu su suka hadu suka zo wato dan na ga wani malami da rashin mutunci yana zuwa da sabai aka ce Usman bin Affan to yake rayi sai na Abubakar da zai yi sai na Usman ka bai da ka Umar yake zo ya ba sai irin wannan magana to ga mutum baya da su zai bace da wannan ya rika ganin zuwa akwai sabbi tsakanin da abu kuma babu sabani an same shi wannan kuma tuntuni annabi wa ka dara ka riga ba ta amma ba ba ba suke da juna su wanda suke kewaye gidan yan tawaye ne algugatu ake kira ibnu kasir haka ya rika kiran sa a cikin albidaya wanda ya haya sai ya dace da dangana hankali ta ban kamar ibn Umar zuwa yake wai kamar kai ya za a raka da dangana yace ka zo za mu tsaya ba Abdullahi bin Umar yace shi ba ya tabbata yace ba ga ganin azalimai da suke jin magana yace inda za ki sallah a ce kai ku bi su haka yaje abu matar Sara'ila ta zo suka zo zai hawo suna da wannan abubuwan aka kai ba duka yana karanta alqur'ani wanda ya kai masa rata ta in ya suka kire masa in ya tsabu da shi a ce ne zan so to wani abin da ya faru sai ta nan da ne bayan sun kaje jinin da yayi tattuwa a cikin Qur'ani bayan sun kaje sai ta nan da ne wannan riga ta da jini a jiki baka baka da kusurin yan yaran da jiki sai ta haifa mu auya a can shine gwamna gwamnan wa gwamnan sai na Umar ta haifa mu cewa shi ko da Islam auya dan maza sun suke da sai na wasu ana aika masa da yake ya zo yana sai ana kai masa yake da kuka ya zo ya rabu mutane a masallaci ya faɗi me ya faru abubuwan da wannan baiwa Allah ta faɗa mutane kowa ya rika kuka a wannan lokacin cikin masallaci aka ce to yadda za a tashi kawai a ji a ɗaukar sa ya ce a'a sai ai ba wa sayyidina Ali yace a ji a ji wa sayyidina Ali lokacin ya zama kaliba ya fito wanda in tawayen da suka kace masa dan uwa shi ne wani abu sai na Ali yace shi kuma a ji a ji mar yanzu ba shi ne Ali ba shi ne Ali ba a ji a ji masa yanzu ya yi baya a cikin ko da yake so a yi daga baya shi ne sabarin a ji a ji mata sai ya zo ya bi kauya ya zo kada gwamna ya zo ya yi shi ne Ali ba shi za mu je ga limamai da suke hawa mun bari ka taɓa shugaban kasa ko gwamna ka duba ta bai wallahi alazim wani zai iya eliminating din ka akan mulkin ka shi abubuwan da muke faɗa kan kai abubuwa da hikima wal mawidati hada mulki duk wanda za a ga hawa shugaban kasa yanzu ya kai sai na alimi ka duba ma sai na Usman dan Godiyo lokacin da sai na Usman ya rasu abuwan ai Usman dan Godiyo ya rasu radiyallahu anhu bayan ya bar duniya lokacin da ya rasu Abdullahi na gondu kowa ya da ba wanda ya kai shi karatu kuma ga yake Usman dan Bodi yake ji da shi amma saboda matsalar mulki dan tawaye wanda suke biyayya ga ɗansa Muhammad Bello suka aika wanda ce wallahi ya bi cikin gari ya kaje wayannan tarihi ya kamata mu rika fahimta yace wallahi in dai ya ko kawai da ya shigo saboda mulki shi baban da ne ba kadin ba ya jinjiri kuma jiya kowa da dalla da ya zama abin a wannan lokacin amma da aika ba sai da ya zama Allah mace sudani gaba da kazajen Afirka gaba da ba zai da wannan gota Abdullahi da gondi amma da aika wa aka ce in ya sake zuciya sake amma bayan ya dare kan mulki ya zauna da kansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan mudan haka ya ka tsaro shi ya rika kuka saboda ya mulki ne mutane ne suke wada da mu duk yayin da mutum ya mukami kawai kai ma wa'azi za ka yi maka yin san malam guri yawa kan kai da yake mace wal mawdu zai hazara sai wuta ga ru kwanan nan alaji ya tsara tura mu wani magana kaka sai wuta ga da kansa bayan shi da dole da kansa ba da kansa yake cewa duk wanda zai zo gurin sa bukata duk wanda zai zo gidan sa yake bukata ce take kawo amma ba da gudu yake kuma in ya tashi zuwa yake gaban sa ba zuwa yake yake domin ya san yin ruwa a jiye ba sannan kuma bukata al'umma zai ga wani kawai ba ta to wannan jiye ba ka kwarjini a gaban fadoli da zarar ka tsaya a nan to Allah ba ku sarki zai sa abubuwan da kake faɗa zai zamto daga zuciyarka ne zuwa kansu amma idan ya zanto wani abu ne da ban zai zanto daga bakinka ne zuwa wato iya idan su kuwa ba za ma su gamsu da kake faɗa ba to wannan shine babban matsala da sayyidina Usman da Muawiya shi ya kawo matsalar sabani wanda ya gaba a kan shi ya mulada ba da zuwa da shi wallahi ya samu da ina yace ka ga wannan bawa Allah ka saurari domin Allah ya yi fakari da Allah ni wani shi sultana wala yusri bil kadir innahu kana mansura yace dan uwan gari Allah ya alƙawarin zai taimaki wanda aka zalunta yace zalunta su aka yi kada aka kallon lamarin in ko ba haka wannan nan ina ga ma alwaji wallahi wata ran ya wuce jiran nan haka kuma kan zai da ba haka ibnu abbas ba yace kana ji kana gani wata rana sai ya wuce jiran nan haka ne ba sai da Allah war duniya alhamdu ya karba wata ji da bai innahu kana masura haka Allah yi sabani shi ne kawai shi ya ce a gurin da ya zo domin bai da dai da ni ya tsaya ɗan tawayen nan ba ga magana ce ba ya ji kan wasu to shi ba za su iya kaji kaga idi da haji kowa idi da haji to ina ruwan ka a karan bada da za ka zo ka zagi Muawiya a titi da dan ka waye za ka faɗin cikin gida ne ba kunya za ka yi kuma gaba ɗaya da Allah ya gafarta musu abin da ya faru shi kenan shi da malam da tawassul ya taji kaddara da riga ma ta ki kara goma ga ya fassara shi da Hausa yana larabci ya zo fassara da Hausa wanda littafi ne mai kyau sai gane da tarihi wannan abubuwa ina ruwa abin da ya gaje ka a ai kamar jima jima ya ziya gaba take kunya ta ga wannan dana sai da din Allah ka zo ka zaki wani akan wani ya zo ba ka kunya ga dan suna ta shi kadariya a kabila ko akan wani kai fada da mahaifinka kai fada da dan uwanka kai fada da wani da wani da wani sai ga ji yanzu ana ta wasiya kowa yana gani kuna nan kuna fada su kuma suna can suna banza kakai fada da kowa akan dan siyasa a idan zo ra'ayi ne domin siyasa kasuwar bukata da zarar mutum ya ga bukatar sa ba za ta ci ba nan to zai koma inda za ta tumba to dan me yasa ban fada da kai dan Allah ko rika jin haujinka saboda ne saboda haka wannan shi ya kamata a kiyaye wa man kutila mazluman Allah ya ji duk wanda aka yi shi mazluman alhali zalunta ta kai faqad ja'alna li walihi sultana hakika mun sanya wa waliyul amr ko awliyaul umur nasa wato sultana mun ba su yi bala yusri fil qatl kada su wuce gona da iri wajen kisa innahu kana mansura lallai duk wanda aka yi kisa to Allah zai taimake shi ko ba da ko ba sai Allah ya yi
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Allah madaukakin sarki yace wala taqrabu mal al-yatim kun ji nan ba ba wala ta kudu ba kada ku kusanci dukiyar maraya kar ku kusanci ta illa billati hiya ahsan sai ce abin da yake kikkiawa mafi kyau ba ba kikkiawa ba shine suke kawo ayar suratul nisa'i wa btarul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf فإذا رفعت إليهم أموالهم فأسجدوا إليه shine kaidar da Allah ya fada wabtalu bi yadama idan aka mutuwa wato aka mutu aka bar marayu kai ne waliyul amri na su aka baka dukiyar su ba ji yara ne su karara to ku ta kula musu da dukiyar su hatta idza ba da gunne ka aje kin balaga ku kula musu da illahi da ji ya anan anan shine idan ba yadda za ka yi abin da ake so na farko ka zo ki dukiyar ka biya mu ita kar ka taba koko domin kai ba mu kudi idan kuma ba ka da kudi ko kuma kana da kudin amma kana buƙatar wahalar da kake ma a biya ka to sai ka tauke danje misali an samu ribar naira goma ka ce to naira uku ta tafi ba ne ne da wannan bakwai kuma ana dora musu ko kudin su kuma da nan yayi in san samu ne ga hakura gaba ɗaya ka biya mu suna da miliyan goma da sun tashi girma kawai su zama miliyan abu sai an bai aka yake shi duk dukiya ku ta fada wannan ba za su manta da kai ba tabbin da ko to saboda haka wannan shine abin da aka fi bukata na farko to idan ba za a yi haka ba a samu madakin da dukiyar su za ta rika haɓaka amma kai ma kana samun naka rabon na ladan wahala uwar kuɗi na nan amma mabiya yawanci za ga abin da ake masu imanin ya zama shi ne wanda yara za su girma ba su kuɗin su daidai ba taɓa ba daidai kuɗin naira miliyan goma zai to gata duk abin da ya faru da komai da ya ɗaya biya kuɗin duk na gani wannan ma zalunci ne Allah sai dai idan an je bibiyar aka yi misali gaba ɗaya ba a gaba wanda shi ba wannan kuskure ne Allah bai ce a wasu bibiyar ba zai zaka ta fiye da domin duk shekara ya fitar mata da zakka ba wai ka'ida bane sai ana juyawa idan inda ya kai da zamu zakka ba ka ci ba su za su fito zakka za ta al'umma za su kawai ka ajiye kuɗi ba ka juya su to duk shekara ku za fitar mata da zakka ina Allah yake bayin ayatu min humurida to hatta idan bala bin nikaha kaga abu da jari na farko baraya ya balaga ba iya balaga ce take za a ɗebo kuɗin da a zaki ba bayan anatun minhu rujulan sai an banjera da hankali idan aka yana da abokai yan bana bakwai da an ba shi kudin zai je zuwa mota ya ta yawo suna diban mata yana kulle disko a cikin kara bai bai cika jarabi na biyun ba da barka za su to shi ne bayan anatun minhu rujulan ya ba ba shi ne zai ba ba da hankali ba idan ba ka da hankali har yanzu shi zai lura da cewa yanzu ya kamata a fara gwada ka miliyan goma ce da kai ba za a ba shi dubu ɗari biyu a ga yaje da ita dubu ɗari biyu kaga ai ba da dubu da kuɗin duka bai taɓa komai kowa ko ba ta bai ɗauka ba to sai abin da aka yaje da ita ana na yana na kara mata dubi ya koma 0.5 million aka bai to ana na yana na sai a kara mata miliyan daya a bai shi ya ta jiya to da an ga yawo da hankalin sa yayi ba ana ta lura da abokansa to ai ya bari wani kudin da yawa shi ma kuma ana dubiya amma ba shi ne zai magana zai ce ya mallaka shi ma ya a bai a ne hankali ne da dauki da bai to shine wato a wala da abu ma ne fi illa billahi hi ahsan hatta ya zuba asida asai ya balaga ba balaga kawai ba tare da ni tare da wato hankali sai Allah ya ce wa abu bil ahd ku rika cika alƙawari inna al-ahda kana rasula domin ji alƙawari abu kan bayani duk wanda ya alƙawari to Allah ne tambaye wai wani abu da musulmi yake da shi a Afirkan dai wallahi wannan wato yahudanci ne yake goma da muka arin da hannu biyu wai har yanzu abin da kai kira zo wai kafirai sun bi murika lokaci wani lakara wai ana bada labarin da abin da kai wai ana bada labarin da babu ni wai ja kai in yana da lakka yana da lakka karfe ta ko saura mun ji jira da bayan da ko barayi sannan wai ana wada cewa wasu musulmi za ga yadda suke yi wani ma ya rage rabin hawa ne wannan ba ɗabi'a musulunci ba ce shi za muka ja fada cewa kan wanda ya kare zuwa mu musulmi ba mu da tsari zaki ba su sai da ce mu musulmi ba mu abin tsari to mun gaji Allah ya ce wa ku bil ahad mun mun fi kowa tsari domin mu ne Allah ya ce mana sai da zani mu'amala da kafirai sai dai bala saboda haka muna da tsari amma ba mu yawa magana cewa ba mu da tsari zagin musulunci ne wannan a ba ma mun tsari wannan kalmar ya kamata a ta fada eh mu musulmi ba ma bin tsari don muna da su mu muke da su constitution wanda Allah ya tantance to ga wani inna la hada kana masula lalle alƙawari abun tambaya duk alƙawarin da kai to Allah zai tambaye ka ba zan gaba da misali ba kowa ya san suna nan da yawa to jira Allah wanda mutum sarki yake aya ta gaba na'am وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا kafin mu je wannan shi za a ga hadisin Abu Dawud gaba da Imam Muslim ya rawaito dan gani da baraya annabi ne da Allah ta'ala ya kalla Abu Dawud gudu Abu Dawud gaba saboda amanar sa saboda amanar sa Abu Dawud shi da dan kai shine wanda ya kai matakin da bai yadda a kwana da kudi ba mun ga ba da misalin sa ne yana ganin yanzu bai ba dubu biyu ta kwana da ita to ko sai ka babu kai ta dinin ka boye yaran aljiyama ranar aljiyama sai Allah ya azautar da kai ko a zawo ka ajiye dubu goma ko hijirin ina a gurin Abu Dhabi jibar sabo kai sai dai a nan nan sai wasu da araba ba ba da su shi ne sauran sa akwai sai da wasu da kansu ba da shawara yake kaga wannan ra'ayin ka gaba wanda zai da shi ba ka koma da shi da ba shi annabi ya ce zai rayu shi kadai kuma shi kadai zai mutu a daji ya mutu sai ramaba ta Abdullahi dan Mas'ud sun dawo daga aikin Hajji kan matar da suna neman agaji suna zuwa daga jini suka ce sadaka Rasulullah kare da ba da yaji shi kai zai mu sun suka yi mawan ka suka hunne saboda dan sai ni irin haka bai da ramu ku duba ku ga wanda za ga ko ba ma za akwai mu sun abin da zo kan mu za su shiru mu ce kai to wannan abu ba akwai ai domin sai a za a fita da kawo kudi ne shekara ba shi kuma ya ce ba za a ce ba kaga ba za a fita da kawo kudi dai kuma dan Allah ya ji abu da baka to shi ne annabi ya kalle shi ya ga Abu Dhar inni araka da'ifa ina kallo kai ne rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi annabi ya ce ina zo ma abu da nake so kai kaina la da amaranna ala sunni kada kai jagorancin mutum ne domin kana da rauni wala tuwalli yanka mali yatim kuma kada ka kaje a baka dukiyar maraya da karba don ba zai bar da wallahi rabar da idan gaba da yake rabar da ba to saboda an kago wannan Abu Zar an ga masa haka to ina ga ni ko kai in ba ji aure ke sai Allah ya ce wa aku kaila ku tuka mizani alkailu shine abin da ake aunawa gaba kwanika shine wa wa aku kaila idan kilku idan za ku au wailul lil mutazzibin Allah yake da gaddalu ala nasi yastawfu wa idza qalu ma wazanuhum yukhsiru Allah yake kun azaba za ta bata ga masu au shine nan za ki yawo idan su za a aunawa za ka je a cika musu na ba ku ji zuwa ne amma da kin dawo za ki aura a gaba a kuma zai ɗauko karamin wani إذا كانوا ما وزنوه يخسرون كده ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ألا يوضع ذي أكل سورة قلت ما لأو يجيك وزن بالإسلام المستقيم تمام الوزن دي لكم التيري wannan na kwano baluwan wanda kuma na digital da ake amfani da shi ne wajinu fa aula bil qisas aw da qira'a bil qisas bil qisas al mustaqim da adalci wanda yake abu da wannan adalci ne kake ne da kake da gida ku amfani ya Allah yake zalika khairu wannan shi ne mafi alkhairi ka tuka abu awo idan da ke ne a tuka idan na aurawa ne shi ma a tuka zalika khairu wannan shi ba da gaiwa dan da ta'awula sannan kuma shi ne kyakkyawar makoma ta'awulan ai marje kyakkyawar makoma duk wanda yayi wannan tsarin to ko shakka babu ya buke jawo tsari ko ya buke jawo makoma sai Allah ya yi ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce wala taqf ma laysa laka bi ilm kada ka bibi abin da baka da ilimi a kanka a gaban da ke da zurjin banda musamman social media a turo abu ana turo abu kawai ba kan tabbata kan kai wai ka harba wala ta kabu ba ni da daga duniya ne wallahi da yawa za ka iya gani wani lokacin za ka wani ya turo wani abu in ka gani kawai abin da za ka iya yi shine kawai ka yi amma abu ba mai da zai ga abu ya zo ko da ni na zamani da addini idan na zamani da gurin karka ya da jita jita dan gani da abin da bai tabbata ba idan kuma addini ne bai kamata ba wala ta kawwa ne da duniya ne da abin da baka sani ba duk ayyukan arba'a din nan Abu Hanifa Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal Imam Shafi ba wanda ba a zuwa da abin da sani ba babu to idan abu ya zo baka san shi ba kun kana zo ka yana ba yin tambaya da Allah ne hukuncin kaza wanda ka tambaya in ya ne ya faɗa shi ma bai sani ne cewa Allah bai sani ba ya kara gaba wa fawqa kulli biyan din alim zai yi yuwa ya sani zai yi yuwa bai sani ba me ingancin kaza da ake turawa eh ya inganta saboda kaza da don kai yana kana da layan yada da'awa amma ba ka da masaniya ko ta harba wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wani bawa Allah wani gurbi da ake da jinin mahabbatin sahaba wa ahlul bait kawai je wani wani kwatin kafin da yanki ran da jinin wanda ta wuce da ya kwatin dai to tun da na yi kamar duk yan gurbin life man ne kowa kamar ɗaliban ilimi ne irin mu duk ɗalibai ne to ka ga ba za ka yi tsammanin za a zuro shi ne ba ina gani je ni ce ne ai ne ai da na haka wannan kuma daga ina ne ingancin tambaye kawai da ne ke wani ba Allah yana gurbin shi ne su kawai na zuwa kawai je dan na ba kawai dai zaki to na tambaya nake wannan kuma ba kawai dai zaki sai ce malam ko ya kai koma gurin malamin ka koya ba ya daji kaza nake mene maka sai ma da nake wanda ya hakuri zan koma amma dai ko mai ahalari a bara da nan ahalari ai ce waye ba ya halatta ga mutum ya aika dole aikin biya da hukuncin Allah ya cikin gari fa tambaya ne ba sai yau sai ku rubin suna gani kawai ja ka fara magana ana dai kaza kowa ya zo gaba da wanda ke magana ba wanda ya goyi bayan ka to ni nan ne ni ma sai bude wanda za ku kai a cikin ya cikin suna sai na bude ba wuta da ya ce jahili ne sai murabba kai ba kuma dan bai ka turo ba nake kuma daga tambaya sai ka wuta gida kaza ka ba jiri ne group din sai turbo da sai kawai sai jiri to kaga daga tambaya abubuwa da abin da zaka zo ka ce kaza ya kamata kana dalili musamman abin da zaka ce in muka yi za a ba mu lada kaza haka yi fara a gurin to an muka yi za a ba mu lada wani ne ladan annabawa bakwai ko goma shi kenan na gandar albasa a akan zai samu annabi ya yi da annabi ya ba zai da sallah ba tunda na wuce kai mun Allah ba shi yake irin wannan da kai ke ba kawai to irin wannan abubuwan jama'a shine wala takabu ma laysa laka bihi ya abin da ba ka da ilimi a kansa karka bibiye sai Allah ya ji minna sama domin duk abin da yake jin ka wal basara da abin da kake gani da idanunka abin da kaji da abin da ka gani wal buhari da zuciyarka wanda ka raya ba kullu ulai gaba ɗaya su kana anu basura Allah ya ce gaba ɗaya sai mun yi tambaya kan da ji da gani da zuciya duk sai Allah ya tambaye mu to kaga wannan yayi ce mu domin annabi alaihi salatu wasallam cewa Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu tanibu katiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun ba ka da lambar a kai Allah ya ku bi tafi wannan abu iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aslabul hadith to saboda haka wannan shi abu da ya kamata a kiyaye sai kuma sauran wani biyoyi a razama
ولا تمسك في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Allah maraukakin sarki yake wala tamshi fil ardi mara'a ita ce wasiya ta gaba kada ku rika tafiya a ban kasa mara'an kuna takama eh dan za ga akwai da yana tafiya ko ba wanda yake akwai na da wasu matasa yanzu ce sai kwanaki da wani ya ga wani ce ai wannan tafiya kaza take ne wai shine yanzu na tafiya musamman tun daga cije masu magana za ga yana daga hakiya ko ba wanda yake ba wani jirgi wai juna abun kenan to Allah sai cikin ya fada wala ta kai irin haddaka lillahi a cikin suratul luqman kada ka rika daga kuma dinka ka rika daga wa mutane kuma wai wanda tafiyar wai shi ai wai ba wani jeji eh wai shi ne ba alanta saboda haka ya kuma bin iyayen da wannan sana abokan iyayen sa saboda haka ba wanda yake zai ban magana shi ne Allah yake ku karku rika tafiya a ban kaza mara an kuna takama jin cewa ba wanda yake ta innaka lan ta'budu al-awda domin duk irin tafiyar da zaka yi kai saka tsaka kasa ba walan tabluga al-jibala tula kuma kai saka samu duwatsu a girma ba duk san girman ka to an gama wuya da sai Allah ya kullu dalika duk gaba dai wannan tun daga lafiya da alma Allah ilahan wato akara tun daga nan su je su duk wannan gaba dai ka da sayi duk gaba dai ababa ne wato na zunubi عند ربك سيئة الأزرار أواتي ووجه النبي كل ذلك كان سيئة أتى الجديد وآخرة بالجديد كان سيئة الذنبي an gane ko wato inda rabbi kawzo ubangijinka makruha sannan kuma abinci ranar ne ba da yake magana ta fito ake ba komai in ake mun makruhi ba ake nufin wato makruhi a yaranka da kake nufi ma la yusabu ala بعلمه ولا يعاقب على ذنبه shine makaruni ya ko a yaran usulul fiqh ba za a baka lada ba idan kai sannan ba za a baka dalili ba wato a ba za a baka dalili ba idan kai sannan idan kai da ba za a baka lada ba shine makaruni ku idan haka ne shine malamin kace a ce duk wani abubuwan da aka faɗa inda kai shirka zina kisan kai tun dukiyar maraya duk kaza da duk abubuwa da idan ka mu a duk makaruhi ne shi ya kace a yaran malaman farko in suka ce abu makaruhi ana rubu haramun ke shi da akwai abu ababai da dama da Imam Malik yake makaruhi to da yaran malaman farko yake ba makaruhi ta yanzu ba dan wani zai ai makaruhi ne ba komai to ba komai ne aka ce makaruhi yake zama a makaruri ta wancan yaran ba akwai abin da haramun ne domin ga wannan Allah ya ce gaba ɗayan su makruha ne makruhi ne ababen ci to me yake nufi ai haramun haramun ne wa'annan gaba ɗayan su abubuwan da aka lissafa kullu dalika kana sayyi'atan 'inda rabbik ko sayyi'uhu 'inda rabbika makruha saboda haka ababen ci ne haramun ne a gurin ubangiji wanda kake sani aiwatar da wa'annan abubuwa to shine wannan to shine fitakkun wajiyoyi da muka biya in ka koma za ka ji labara da guda 26 sha biyu an yi hadi sauran sha hudu kuma umarni ne ana so ka aiwatar da wani abu zalika mimma aw a'ilaika wannan yana da abubuwan da ubangiji ke yi ma wahayi ba shi kenan ba mimma suna daga cikin abubuwan da aka yi ma wahayi ilai ka rabu wanda ubangiji ke ba wahayi ne da hikimar da daga hikima wala ta da alma Allah ilahan aka sai aka kare an bude da shirka kuma an bude da shirka kada ka sanya wa Allah mu da sarki wani abu bauta daban batul ka ji jahannam in kai haka sai a jefa ka cikin jahannam maluman kana abun zargi madauran abun ne zantawa da rahmar ubangiji wa rabbuka wannan shi ne wajiyoyi da muka biya awwalan kamar ne ya Allah ya ba mu ladan sa Allah muka kuskure Allah ya yaje mana ina ga akwai tambayoyi guda uku da naga an bi ko amma kafin mu wuce akwai ɗaya da cikin iyaye na wannan masallaci da ya kira ta da ni wani abu yace ya wani da uku muna ta bayani aka abin da ya zabi wato da'awa taimakon masallaci in an yi bayani kwana da yawa ba masallaci ba a ƙarfi taimakon masallaci wani abin da ya zabi wannan wata gida ko akawuntin nasu da ya ɗan daga ba yi magana ba to saboda haka sai yake to kuma mun yi magana ta biyu muna magana akan abin da ya zabi da'awa yace amma bai ga an yi wani motsi ba wanda gaskiya da dani da Allah kawai wato labari na bayar dama ba hukumi wato a dabi'a da ni ba na cewa ku ce baka da kaza in kar gida ma kai domin wannan zai ga wani zai ka bai bai da kai amma idan ka gida ma ko to ka ne ni ba zai ka ba abu amma ka ba ko ka sa kai ba hanya ka wannan ba to ina ganin wannan zai ba ni kima walau an hada da ayyukan sanu sanu ولا عظموا بالنبوذ العظيمة ولكن أهالوه فهاله ودنسوا ما أياه بالأدماء حتى تجاهما haka imam jurjani yake da abin ma abu da ilimi za ki kiyaye ilimin su ba wa ilimin kiwa to da an kiyaye da sun girma ma ji a zuciyar sun ba shi kima kowa zai ba shi kima walakin a hannu sai su suka wulakanta shi ba hana sai wulakanta wadannan su suka turbuza shi wato sai da yin suka turbuza da aka ta da jaha ba ai ran doye da kima idan malami ya ranto yana da roko da kwadai go ba za a ga kima ba idan mai koyarwa ya ranto yana da wannan daliyar ba za a ga kima ba shi da magabatan mu irin tsarin da yake so mu dauko wanda za a zo karatu Allah ya wallahi ni da Allah ya kai matakin da zan zo karatu akwai a cikin magabata wanda yake haka idan ya zo karatu ran da lokacin da kake bayan gaba karatu zai ji a rige mako ba sai wani duk malau da zai ji duk sauran talakawa ku duk sai a raba musu zaka haka wai ba ga malami da kai wannan matakin sai ga kana fitar kana fitar gaskiya yadda take don baka tunanin alaji wani zai baka zaka ka bu karbin ta in ko ka ce wannan ko ka ce kudi wa arewa to saboda haka an kawo wannan bayanin da ya gaskiya ya karbu gwiwa ta sai ya kamata a yi wa yan uwa bayani haka da wannan tana da muhimmanci kwarai da gaske idan an zo an tallaba mai dari ne goma yace daga naira goma yace ya gabata ko da rana ɗaya ne gobe a yi magana domin wannan haka da wata tsori wannan jawara jawara da jinjiya ni ko da muna waje yanzu yana zaura nan ba na zo ba biyu kai kai sai da ko dubu biyar ce ga kasa an fara to ina ga za mu ce sati ne zuwa ba za mu kunta ta da yau ba wanda yake da riko zai taimaka wa harkar da'awa daga naira goma zuwa gaba mala abdullahi kaje za ku kace wa gona da'awa ne ba da masallaci ba sati ne zuwa sannan wani sati su za a nemi masallaci to sai a nemi wannan shawara da yawa sai ya ga an yi amfani da ita to za ki amfani da ita ko shakka babu wannan jawari ne masu tsara karfin gwiwa kwarai da gaske muna fatan yadda ya wato ya fitar da allura Allah ya bayyana karba Allah madaukakin sarki kuma ya yawaita mana ire-iren su a wannan guri masu albarka. Muna da matasa mana ko a nan na san su. Allah kuwa suna nan na san su, su sun san na san su kuma. Kwarai da gaske, da akwai wanda suna yawan kira na, akwai wanda ya kira ni yana nan a zaune. Ya mun tambaya zai yi dan uwansa a daidai da zau. Sannan ya za ya mutu da ka, ni ya san na san shi. Shi ya sani. Sai saboda haka muna da ire-iren su. wannan da ya kamata wannan shawara ce mai kyau mu yi kokari mu jira account din mu na lahira yawa tunda kai ma Allah yana ba abin da kake so to kai ma bai wa Allah abin da yake so muna ba da Allah madaukakin sarki dan bayan ba za mu akura da ita sai za ta yi zuwa dan bayan ne masu kyau da aka yi dangane da wasu abubuwa dangane amma dai za mu fari da yayi magana akan dini da sau to gaskiya abun mu zo kan matsalar ya kamata tambaye da tawago akan dini da sau ya kamata a rika dini da sau annaba ne da wato da lafiya dai ne su faru ko dai ku dai ku tsawo ko Allah ya tsaka mai duka da ku haka annabi ya baka sai ran to kada ku da wuce amma ga wa kake saboda ne ba a yi shi ko ko a duka take saboda haka ya kamata mu gyara abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa na tafi ma ya kun koke Allah sarki to ma ya kun limamin masallacin tabarwa ba da Sulaiman ya rasu wato ya kuwa ta ji addu'a musamman cikin sujjada na na eh idan yawa idan babba cewa ne abin da alaji yake nufi kenan mutum ya zo ya babba ce gurin mutum biyu ya daya a mun kuma da zauri wanda za ku ga kamar yadda ake kai a karatu cika annabi alaihi salatu wasalam sai dai kai wanda kin da baya kai da sallah sai ya ga sauri ya bige ta fa inna tadwiyata subuhi min tamam salat wata ruwaya da ne kamar salat dai da ta sauri yana da cikin cikar sallah a dai da ta sauri a da gaba amma matasa su dai da take kamar da kije to da haka dai da ta sauri a daina da zau duk kuma da kije a yawa kuri a daina ta domin a gaban Allah yi yawa saboda haka duk girma ne babu wanda ya kai Allah girma yi domin da Allah da Allah sai Allahu akbar ana so a ga ba an ko kira ne kai ba girma ne idan gwamnati gwamnati ne kai babu girma ne idan kanti ne kai babu gaba ɗaya a gaban Allah yi saboda haka lallai kawai ya kamata za a rika tunatarwa akai akai insha Allah ta'ala musamman limamai da suke sallah da kuma wannan tambaya da aka yi za mu yi kokari ba da amsa ba da zuwa abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah muka kusa sarki ya yaje mana akwai wanda suke mana wasiya da addu'o'i muna fata Allah muka kusa sarki ya biya musu bukatun su da alkai ko da bawan Allah malam Hamza anan tela ne yake cewa ya samu ci gaba zai ƙara buɗe wani shago wato a gaba yace yan uwa da ji addu'a muna fata Allah mu da sarki ya ga mu ya ta Allah mu da sarki ya kade mu kira ya kare da zama ta rike ta muna roƙo gumi da sunayen su da wa da kuma muka madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kan munta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu kan guje mata sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم امين